carburetor. This. To wannan wannan ba wannan eh nawa ne wannan da mutum. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه والتابعين المنهج إلى يوم الدين حق قدر من العظيم yawwa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu ina za mu tashi a nazmul izziya jahilul kanzi eh fara'irus salati da bismillahir rahmanir rahim fara'irus salati farillan sallah fi ramziyat awwaluha niyyatu ma'anal qasdi الإثم العظيم أو قبله تكون من قلب سليم وما عليه نية للعدد كالأداء والرد ثانيها التكبير باللفظ الشهير الله أكبر وغيره يليه وكونها بلغة القرآن والخلف في الجاهل للسان فقيل بالنية يدخل وقيل بلغة يحسنها فافهم نبيا ثالثها الحمد على الإمام والفز بالزال بلا كلام رابعها القيام فيهما معا ثم الركوع هامس فاستمعا سادسها أن يسجد المرء على أنف وجبهة سجودا كاملا سابعها وثامن أن ترفعا من الركوع والسجود فاسمعا والتاسع الجلوس مقدار السلام والعاشر السلام حتما للتمام وهو بأن عرف والخلف اشتهر هل نية الخروج شرط يعتبر والهادي بعد العشر الاعتدال لقائم أو جالس كمال ثم الثمانينة نسنا عشرا وبعدها ترتيب الأركان جلا ثم الولالات أتت في الأصل ولم ترى لغيره في النقل تفصل wannan fasali ne fururuha farillan sallah ya sun zo a firam ziyadi a cikin ramazin goma da hudu ya goma dal hudu shi yasa farillan sallah goma sha hudu ne a sani akwai sabani a masaba a game da adadin farillan sallah akwai wanda suka ce farillan sallah ma sun kai ishirin akwai wanda suka ce a'a ai farillan sallah goma ne kacal akwai wanda suka ce a'a farillan sallar goma sha biyar ne amma shi mai iziya ya tafi akan cewa farillan sallar ma gaba daya guda goma sha hudu ne to na farko daga cikin farillan sallah niyya ana nufin nufi ma'anar haka kai nufi ga sallah kai nufi ga sallah wadda take mu'ayyana tare da sharaɗin cewa niyyar da za ka yi ta sallah ta haɗu da faɗinka Allahu Akbar kana niyyar kuma kana faɗa Allahu Akbar ko kuma ka fara niyyar sannan kai kabbara harama ta'auƙaulahu ta kunu min ƙalbin salim daga zuciya ko wadda take makubuciya wajibi ɗan adam ya fara dubowa sanda zai niyyar sallah cewa ya yi fani ya tsayawa ne a gaban Allah shi yasa ya zamo ya yi shirin tsayawa a gaban Ubangiji Ubangijin da yake shi mallaki kome nasa kome naka na Allah ne kuma Allah nan shi iya ka kuma gare shi za ka koma to ya dubo cewa zai tsaya ne a gabansa ni ne ya zamo da zuciya wadda take makubuciya wanda zai sallah ba dole ba ne in zai niyyar sallar ya hada da niyyar ƙidayar raka'ati ga raka'o'i haka nan ba dole ba ne sai ya yi niyyar cewa zai sallar a wakacinta ne ko kishiyar haka shine cewa zai rama sallar ne duk wannan ba dole ba ne a niyyar sallah ba dole ba ne sai ka faɗi ka ƙudurce cewa ka yi niyyar sallah a zahar raka'a hudu ko kai niyyar sallah asuba masallar raka'a biyu a'a in kai niyyar sallah a zahar shikenan a kai niyyar sallah asuba shikenan haka nan ba dole ba ne sai kai niyyar cewa sallar nan za ka yi ta ne a wakaci ko kuma za ka yi rama ne ko ɗaya in kai niyyar sallah a zahar shikenan na biyu daga farillan sallah a takabiru shine kabbara wanda kabbara nan ita ce shiga sallah da lafazi wanda yake ya yi shuhura shine wanne ya ce allahu akbaru idan ya zo da wani lafazi ba allahu akbar ba ya kwari sallatasa misali ya ce allahu a azamu ko allahu a jallu sallatasa ba ta yi ba a wato da sharuɗa kuwa yadda malamai suke faɗa cewa matsalan ya zamo ɗahira yana da tsarki ya zamo ƙa'iman yana tsaye ya zamo kuma mustaqbil alqiblati ya fuskanci alƙibla sannan kuma ya zamo ya gabatar da sunan jalala kai ya ce akbaru allahu dole sai dai ya ce allahu akbar an faɗa a nahau cewa gabatar da mubtada bisa labari ya inganta ko amma kama anan ta'abbudi ne shi yasa dole a faɗe shi yadda aka ruwaito a ce Allahu akbar a fara gabatar da mubtadam akan labarin amma a nahu an san gabatar da labari kan mubtada ba laifi bane ba laifi bane akwai gurin ma da yakan zama wajibi a gabatar da labarin bisa mubtada to sannan kuma kada ya ja alhamzar Allahu kai ce allahu a in ya ka ayi istifhami ne haka nan yi maddar lamun lahu madda ta ɗabi'a sannan kada ya sa wau kafin akbaru kama yake ce allahu wa akbaru haka nan kuma kai ya ja alhamza akbaru din ya ce akbaru haka nan kai ya ja ba bar fatahar bar ya ce baru akbaru jam'i ne na kabaru kabaru mai kenan ake nufi katuwar ganga sannan lalle ne ya zama wasan da zai yin wakaci ya yi sai wakaci ya yi sannan kuma ya zama imamu ne ya bari sai liman ya gama sannan shi ya kabbar to shi yasa sai an samu wannan sharuɗan da aka faɗa sannan kabbarar ta harama take inganta wa kaunu ha bi lugatul qur'ani sharadin kabbara haraman nan yayi ta da larabci in yayi ta da harshen su ya kawo abin da yake nufin Allah shine mafi girma da yaran su da harshen su to wannan bai wadatar ba dole sai ya ce Allahu akbar akwai sabani na malamai a game da wanda ba zai iya faɗa da larabcin ba wanda ba zai iya cewa Allahu akbar ba to da ya zai sallah ya zai fara sallarsa akwai zantutuka guda biyu na malamai a nan akwai kauli da cewa yu ai in yi niyyar shi kenan ba sai ya faɗi wani abu da yake tsayawa matsayin allahu akbar ba niyyar kawai in yi ta shi kenan ya fara sallah shi wasu suka ce zai shiga sallar da harshen da ya iya shi yasa masalan a ya iya hausa ya ce allah shine mafi girma fiye da komi yake nan ya yi kabbar harama ka fahimci wannan nabi ya kai mai hankali farilla ta uku daga farillan sallah shine karanta fatiha karanta fatiha farilla ne ga wanda yake liman ko mai sallah shi kadai bizali ana fadar fazzu din da zal ba wata magana a nan masaba gaba daya an tafi akan cewa karanta fatiha farilla ne amma zama wa farilla a kan liman da kuma mai sallah shi kaɗai ba wanda yake bayan liman ba wanda yake bayan liman wannan akwai tafsili akwai tafsili yadda nan gaba zai zo illa iyaka da gaggan bayan allah kamar maula mushewu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya zaɓi cewa karanta fatiha farilla ce akan dukkan mai sallah koda mamu ne koda wanda yake mamu ne cewa sai ya karanta sanda liman ya shiru kamar in an kai fatiha wanda yake an shar'anta yin shuru kafin a ce an ci gaba da karatun sura rashin sanin tsarin wato da maulama shau tijjani ya zaɓa ko malam shi ibrahim ya zaɓa shi ya sa sai ka ji wanda yake da awar shi ɗan ɗariƙa ne ɗan faira ne ma amma yana kai fatiha sai a ci gaba da sura a wajen malam shi tijjani a tsaya yadda akalla mamumai za su iya karanta fatiha haka ma wajen shehu ibrahim yana bai akwai baitoci ma da ya wasa tattal imami ba adal fatiha fa amal biha liman ya shiru bayan ya kai fatiha wannan abu ne wanda dan uwa ka tsaya kai aiki da haka ka tsaya kai aiki da haka to amma da galibi yanzu da awar bin shehu ibrahim din ake ko da awar bin shehu tijjani ba a yi ilimi ba ba a san ma me suke kai ba ko abin da suka zaɓa a cikin saɓanin malamai irin wannan shi yake kawowa sai ka ji wanda yake ya fi kowa da abar cewa shi dan gidan shehu ibrahim ne amma kuma ya abubuwa da yawa wanda ba haka shehu ibrahim ya ce a yi ba to wanda dai duk abin da malaman mu suka faɗa akwai hujja akai mu ce abin da ba so suka faɗa ɓatacce ne ba ko kaɗan ba mu ce haka ba amma dai mun san abin da malaman mu suke kai akan ala hujjat suna bisa hujja to abu na hudu farilla ta hudu daga farillan sallah shine tsayuwa a cikin kabbara harama da kuma a karatun fatiha ma'an gaba daya wanda wasu a nan daga malamai sun lissafa kowanne mai zaman kansa shi yasa suka ce farilla ta hudu daga farillan sallah tsayuwa don kabbara harama farilla ta biyar kuma tsayuwa don karatun fatiha ga wanda yake da ikon tsayuwar kuma a gane zamowa tsayuwa don kabbara harama ko tsayuwa don karanta fatiha farilla a sallah ta farilla ba a sallah ta nafila ba to sun ruku'u sannan ruku'u hamisu shine farilla ta biyar ka tsaya ka saurari abin da ake faɗa farilla ta shida daga farillan sallah shine mutum ya sujada wajab hatin bisa hancinsa da goshinsa sujada wadda take cikakkiya an lalle ana bukata wajen sujada kai ya zama goshi ne kadai akan kansa har hanci ma shi yasa zancen da ya fi shura ya fi karfi a masaba shine wanda bai sujada ba akan hancinsa goshi kawai ya dora a kansa amma hancinsa bai dora ba to wannan zai sake sallah a wakaci a na bakwai da na takwas farilla ta bakwai da farilla ta takwas dagawa daga ruku'u shine farilla na bakwai a farilla ta takwas kuma dagawa daga sujada ka ji wannan farilla ta tara daga farillan sallah zama gwargwadon yadda za a ce assalamu alaikum daga zama na biyu na goma yin sallama a lalle ne don nuna ƙarshen sallah ba a fita daga sallah sai da sallama urrifa shi ku an yi ta'arifinsa da al da zai ce salamun alaikum da sallarsa bata inganta ba wajen sallamar fita daga sallah ya ce salamun alaikum to bata inganta ba sai ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum walhulfush tahar walhulfu da rufa ne akan ka saɓa saɓani ya yi shuhura yalla niyyar fita daga sallah sharaɗi ne a wajen sallama da ake isina da shi malamai suka ce in an ce sharaɗi ne to mai sallah shi kaɗai ana bukatar eniya biyu in zai sallama eniyar fita daga sallah eniyar rabuwa da mala'ikun da suka yi sallah tare da shi liman ko zai niyya uku eniyar fita daga sallah eniyar rabuwa da mala'ikun da suke sallah tare da shi eniyar rabuwa da sauran mamumai wanda yake mamu ko zai niyya habbiyar eniyar fita daga sallah eniyar rabuwa da mala'ikun da suke sallah tare da shi eniyar rabuwa da limaminsa eniyar wato rabuwa da sauran abokan sallarsa wato sai yayi niyya hudu kai kenan sai yayi niyya har guda hudu amma wani kaulin aka ce a ba sharaɗi ba ne sai ya yi wannan niyyar kawai in ya sallama ta wadatar ba sai ya haɗa da wata niyya daban ba harilla ta goma sha ɗaya daidaituwa gamin da yake a tsaye wanda yake tsayuwa ta sallah ya zamo gaɓoɓinsa sun daidaita ko wanda yake zaune a halin zama dalle ne a tabbatar gaɓoɓi sun daidaita cika wanda wannan cika ne sannan nutsuwa ita ce farilla ta goma sha biyu a bayan tsurtsuwa wato sai jeranta rukunai wanda yake ya gudana wato kamar sai bayan ya yi tsayuwa sannan zai ruku'u sai bayan ya daga daga ruku'u zai tafi ga sujjada sannan muwalati cewa kai ya rabe tsakanin rukunan sallah rabewa mummuna ta zo asalin wannan littafin sai dai ali abul hassan ya lissafa muwalati a cikin farillan sallah amma ba a ga lissafa muwalati a cikin farillan sallah ba ligairihi ga wani shi mai iziya fin naƙali irin yanda aka ciro daga malamai irin yanda aka ciro daga malamai zalim da sai matashi fasulun wa sunna fi salati fa'alama to alhamdulillah sai na zuban